أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na litinin ne ko? litinin 19 ga watan ramadan a shekara ta 1436 da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine shida ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha biyar da a lissafin da ake kira miladiya a ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma kuma daga abin da muke karantowa daga littafin tafsirin malam abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi yau a waɗannan ayoyi da malam karanta mana قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير jiya mun karanta wasu abubuwa har zuwa inda za mu tashi kan magana abin da shafi taƙiyya ko akwai magana ta malam at-tabari cikin abin da na ambata mana jiya dangane da bambanci tsakanin muwala kubra da muwala sughra da kuma waɗannan hukunce-hukunce cewa waɗannan ra'ayoyi da fatawoyi tun zamanin magabata a can baya musamman manya-manyan malaman tafsiri na alkur'ani sun yi wannan fahimtar a duk da na bayansu sun fi bayyana menene makasudin da kuma yadda takasimin zai kasance al'imamu tabari a wajen fassararsa ga wannan aya ta wannan da muke karantawa qaulullahi ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin yana cewa wa ma'ana zalika abinda ake nufi da wannan aya la tattakhidhu ayyuhal mu'minuna cewa ya ku mu'minai kada ku riƙi al-kuffara kafirai buhuran wa ansara mataimaka da zuhur da ansar ma'anarsu ɗaya tuwalunahum ala dinihim kuna jibinta su akan addininsu wa tudahirunahum ala almuslimin ku rika taimakon su akan musulmi min dunil mu'minin ku rabu da ƴan uwanku mu'minai wa tadullunahum ala awratihim kuma ku rika nuna wa kafirai sirrin mu'minai fa innahu domin kuwa man ya fa'al dalika falaisa min Allah fi shay'in duk wanda ya aikata wannan to baya tare da Allah subhanahu wataala ya'ni faqad bari'a min Allah ba ruwan Allah da shi wa bari Allahu minhu Allah ma yayi watsi da shi bir tidadihi saboda riddarsa an dinihi daga addininsa wa dukhulihi fil kufri da shigarsa zuwa kafirci a kaga kenan ashe wannan aya abinda take magana at-tawalli duk wanda ya muwalacin kafirai muwalacin kubra da irin wannan siga kamar da malin tsabari ya bayyana cewa ya fita ma daga addinin musulunci muddin dai abin da ke tare da shi ƙoƙarin taimakawa addinin wanda ba musulmi ba ne rinjaye musulmi kun ji dai abin da mun karanta abin da ya faɗa sai ya zama shi sa malami suka ce to wani abin wanda ba wannan ba mana duk abin da bai kai ga muzahara ce akan addini ba ko soyayya ce ko saboda duniya to ko laifi ce laifi ce haramun ce Allah bai dada ita ba amma kuma bata kai ga kafirci ba shine zancen ina fata kun gane wannan shi yasa a wannan taksimin da muka yi magana a kansa jiya yana shine ra'ayin mafi yawan malamai musamman malaman sunna na wannan zamani da muke ciki manya-manyan malamanmu bin baz malam uthaymin da malaman ma da suka zo gabaninsu duka malaman addawa a salafiya taqsimin wannan abu kasancewar shi duk damar da mumini ya samu da zai fita daga damar kafirta wani to ita ya kamata ya bi da a ce ya bi hanyar da zai kafirta wani duk abin da za a ce kai kai hukunci wani kafiri ne to ka kiyaye shi ka guje shi muddin ba dalili ne kake da shi kuru-kuru wanda babu wani abu da zai iya kau da shi ba a wannan sai mu kyale shi haka mu je maganar taqiya a cikin littafin malam sa'adi ya ambata mana bayan ya ce wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah al-masir duk wannan mun karanta je ko a za mu tashi inda yake cewa illa an tattaqu minhum tuqah ba mu zo nan ba yawa da ke cewa wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ya kawo mana wannan aya ta suratu al-ma'ida nan sai ke cewa qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai idan za ku kiyaye wani abu daga gare su wata kiyayewa ma'ana ku dauki mataki da za su za ku sa katanga da kariya tsakanin ku da cutarwar su sai ce ai takhafunahum ala anfusikum ya zama cewa kuna tsoronsu a kan rayukanku idan ya zama su ne da ƙarfi su kafiran kuma har ta kai za ku ji tsoron bayyana wani abu naku to ku kiyaye don kar su lankwame ku su ƙare ku lokaci guda an ta kafuhun ku ji tsoronsu ala an fusukum a kan kawunanku sai ce fa yahillu lakum a irin wannan hali ya halatta gare ku an taf'alu ku aikata ma ta'asimuna bihi dima'akum duk abin da zai tsare muku jininku domin zaman ku da rai da lafiya sama yake da kowanne abu idan babu rai ba lafiya ko addinin ba za a iya yi ba to idan har za a tilasta mutum akan yi wani abu nan dama da maganganun mutane malamai akan wannan matsala idan mutum aka tilasta shi ya kafirci ai mun yi maganan nan ya faɗi kalma ta kafirci zagin Allah ko zagin manzon Allah sana ko ya ce ya kafarta da addinin Allah me hukuncinsa idan ya faɗa cewa ya kafirta shin ya kafirta tsakaninsa Allah ko bai kafirta ba tsakaninsa Allah bai kafirta ba amma idan ya dage kamar da malam ibnu battal ya ambata daga cikin malamai a sharhin su da suka da tattauna akan wannan masail yana cewa nassoshi sun nuna wanda duk zai iya daurewa ko da kashe shin aka yi to wajen daraja da lada a wurin Allah zai fi duk da cewa sababin saukar da ayar da muka karanta ran nan cikin suratul nahl من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالله ومن- ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم a wannan aya abinda Allah madauki ke faɗi cewa man kafara billahi duk wanda ya kafirce da Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa sanannen mai imani ne ya yi imani amma sai ya kafirce to sakamakon shine can ƙarshen ayar fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim Allah ya yi fushi da su kuma suna da azaba babba to sai aka yi istithna'i a tsakani sai Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilastawa wanda aka tilasta masa ya fadi kalmar kafirci wa qalbuhu mutma'innun bil imani alhali zuciyarsa tana nutse da imani ma'ana babu kokonton imani da Allah a cikin ta to wanda ya wannan shi ya fita daga wancan hukunci da za a zo a faɗa a gaba wane ne mai wannan hukunci sai aka ce walakin man sharaha bil kufri sadr duk wanda ya bude kirjinsa ga kafirci kafirci ya shiga ya yadda da shi to fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim to idan mutum zai dage akwai kissa da ta faru zamanin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da musailima al-kazzab ya bayyana mai da'awar annabci ya tsare mutum biyu ya ce kai ka yadda da la ilaha illallah ɗaya daga cikinsu ya ce e na yadda da la ilaha illallah mana ashhadu an la ilaha illallah sai kuma ya ce masa wa tashhadu anni rasulullah ka za ka shaida cewa ni manzo ne na Allah sai musana'a eh wannan mujamalar ya ji tsoron tunda ya san kashe shi zai sai ya ce ashhadu annaka rasulullah sai kyale shi da ya zo kan ɗayan sai ya tambaye shi irin wannan tambayar da ya zo tambayarsa a kan wata shahadu an ni rasulullah sai ce abadan sai inni a sun abadan ni ban taɓa yadda da kai manzo ne ya kashe shi a wurin shi ne aka kawo labarin gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa wannan wanda aka kashe din shi yasa malamai suka ce idan mutum zai wannan yafi wancan kuma uzuri ne mun gane uzuri ne shi yasa ta shigo a babun ruksa dalilin da yasa kenan zamu magana yanzu akan taqiya abun musulmi babu lafazin da yazo dama a cikin alqur'ani dangane da lafazin taqiya sai wannan illa an tattaqu minhum tuqatan sai dan ku kiyaye kansu da wata kiyayewa daga gare daga gare su ma'ana ku dau matakin da zai hana su kashe ku ko su cutar da ku wannan shine mabda'in abinda malaman sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimci a magana taqiya a kansa ya zama cewa taƙiyya abun ahli sunna bal ijma'i ne akan cewa a ta shafi hali ne na tilas in an tilasta wa mutum ya faɗi wata kalma sun yi saɓani akan aiki abin da ke ba magana ce ta baki ba wasu malamai suna cewa taƙiyya ana yin ta ne kawai idan da baki ne amma a aikace babu taƙiyya alhassan albasari ra'ayinsa kenan kuma a fiƙihunce na matsaloli na fiƙihu sun kawo matsalolin da ba a tilastawa mutum a kansu a ɗauki tilastin nan ya aiki ba a tilasta maka ka kashe wani kuma ka kashe shi duk wanda ya tilasta maka ka kashe wani to gwanda ka haƙura kai a kashe ka domin jinin ɗan adam jinin musamman jinin musulmi yana da alfarmar da bai halatta ka kashe shi kai ka bar kanka da rai ba haka idan mutum ya kashe wani sai aka tambaye shi wa ya ce ka kashe wani sai ya ce ai wani ne ya sa mun bindiga ya ce in ban kashe shi ba shi zai kashe ni to duk da haka sai an masa hukuncin kisasi amma kun ga matsalar hukuncin kafirci inda baki ne mutum ko zagin Allah ko cewa ya bar musulunci in ya faɗa muddin dai a zuciyarsa ba wannan kafircin bane to Allah madaukaki ba zai dauke shi a matsayin kafiri ba wannan ita ce fahimtar malamai dangane da wannan shi yasa al-Imam Tabari dangane da wannan aya da yake cewa illa an tattaqu minhum tuqa yake cewa at-taqiyatu allati dhakaraha Allah fi hadhihi al-aya taqiyar da Allah ya ambata a wannan ayar hiya taqiyatun min al-kuffari la min ghayrihim taqiya ce wadda ake yi da kafirai ba da wasu wanda ba kafirai ba kaga sabanin taqiyar da zamu zo mu je taqiya ta a wurin shi'a shi yasa wasu malamai har suke cewa riwaya ne ma daga al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa tunda musulunci ya buwaye ya bunƙasa ya girmama ya zama shine mai shugabanci mai hukunci to taqiya ta ƙare akwai wannan riwaya daga imam ahmad kenan ashe idan ba sake samun rauni aka yi ga musulmi ba a ƙarƙashin kafirci to taƙiya babu ita wannan ya nuna mana ashe malaman musulunci sun fahimci maganar taƙiyan nan ne cikin lamari mai sauƙi ba rukunin addini ba ne ba matsala ce da za a ce wanda baya yi ya bar addini kaza da kaza da kaza ba Allah sa kun gane wannan Mu'az ibn Jabal shi ma ra'ayinsa kenan haka Mujahid cewa idan har musulunci ya karfafa to babu zancen taqiyya Mujahid yana cewa kanat taqiyatu fi jaddatil islam taƙiyya ta kasance ana yin ta ne lokacin wato sabuntar musulunci lokacin musulunci bai karɓo a ko'ina ba amma yau sai ce amma a yau faƙad a azzallahu musulmi a yattaƙu minhum tuƙa ma'ana ai an yattaƙu minhum tuƙa ma'ana a yau musulmi Allah ya girmama su ba zancen a ce za su yi wata taƙiyya da wasu waɗanda suke ba musulmi ba amma duk da haka idan wani hali ya sake juyowa ya zama musulmin suna da ƙarfi akan ma'ana kafirai suna da ƙarfi akan muminai to wannan hukuncin yana nan tunda yana nan a cikin nassin alkur'ani in ka samu kanka a cikin irin wannan matsi zaka iya faɗin kalma wadda yake ta kafirci wadda a ƙarƙashin zuciyarka kai kuma ba kafircin kai ba kuma insha Allah Allah ba zai kama ka da kafirci ba dama kuma mun sani annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah ya yaye wa ya tsallake wa al'ummata ya yafe mata duk abin da ta yi da mantuwa da abin da ta yi da kuskure da abin da aka tilasta ta a kai don haka da mantuwa da kuskure babu wanda ke kama mutum da zunubinsu rabbana la tu'akhidna ko in nasina aw akhtana kuma ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake saukar da wannan aya Allah madauki na cewa na'am na'am na yafe na yafe ma'ana kenan Allah ba zai mu'akhadha ga duk mutumin da ya manta ba haka nan Allah ba zai mu'akhadha ya kama mutum da laifin a wani abu saboda kuskure ba amma taƙiyya a wurin shi'a a addinin shi'a taƙiyya ba irin wannan kallon suke mata ba duk da wasu malamansu sun bayyana irin wannan maganar cewa idan an shiga halin tsanani za a yi da sauransu da sauransu akwai wannan amma ita a wurinsu rukuni ne na addini a rukunin da ba dama mutum ya bar shi kamar yadda ibnu babawaihi ummi as-saduq yake faɗi yana cewa i'tiqaduna fi taqiyati aqidan mu dangane da taqiya annaha wajibatu cewa wajibi ce man tarakaha bi manzilati man taraka salata wanda duk ya barta to hukuncin su ɗaya da wanda ya bar sallah kaga ta tashi ta koma rukunin addini a wurin su kago a musulunci menene ruksa ce in an ce ruksa ana nufin dama ce aka baka maimakon ka bari a kashe ka an halatta maka saboda girmama rai da Allah madaukaki ke yi cewa kar ka bari a kashe ka to ka faɗi kalmar da suke so sai ka wuce ka zauna lafiya mun fahimci wannan to amma su a wurin su ba haka bane as-saduqu har yanzu ruwaito daga sadiq yana cewa law qultu da zan ce inna tarika taqiyati ka tariki sala la kuntu sadiqan wannan riwaya ce suka rubuto wai daga Jafar As-Sadiq wai da zan ce duk wanda ya bar taqiya kamar wanda ya bar sallah ne to da wannan magana tawa ta zama gaskiya bal sun har sun dangana wa mawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya ce tariku taqiyati ka tariki salati wannan kuma ƙarya ne eh har kuma suka ƙara ma suka ce ai taqiya ita ce tis'atu an ashariddi sun rubuto daga Jafar ibn Muhammad Jafar As-Sadiq kenan wai ya ce inna tis'ata a asharar din fit taqiyyati me ma'anar tis'ata a asharar din kashi tara cikin goma na addini duk taqiyya kashi tara cikin goma na addini kaga wannan ai yafi karfin zancen rukusa ba zancen an baka uzuri bane in ka shiga halin matsi wannan wani addini ne daban sai ce wala dina liman la taqiyyata lahu kai babu ma addini ga duk wanda ba shi da taqiyya bal addau har sun ma sun dauki cewa tarkar taqiyya sun dauke shi a matsayin zamban la yughfaru ala haddi shirki billahi sun ce duk wanda ma ya samu daman taqiyya bai yi ba to hukuncinsa ɗaya da mushriki Allah ba gafarta masa qalat akhbaruhum wasu daga cikin hikayoyinsu suna cewa wai yaghfirullahu lil mu'mini kulla dhanbin Allah na gafarta wa mumini kowanne zunubi yadhharu minhu fid dunya wal akhirah wanda zai bayyana gare shi a duniya da lahira ma khala dhanbaini banda zunubi guda biyu shine Allah ba gafartawa in ji fashi'a na daya tarku taqiyati barin taqiya duk inda mutum ya bar taqiya to shikenan Allah ba zai gafarta masa ba na biyu wa tadyi'u huququl ikhwani huquqil ikhwani wato da tozartar da haƙƙin ƴan uwa duk wanda ya tozartar da haƙƙin ƴan uwansa wanda suke addini tare to shi ma wannan Allah ba gafarta masa kun ji wannan ashe kenan wanda za su fita daga cikinsu kaɗan ne gaskiya wanda ba sa tozartar da haƙƙin ‘yan uwansu Allah kiyaye don haka waɗannan abubuwa har sun roto har yanzu daga shi abu abdullahi ja'far sadiq wai yana cewa innakum ala dini ku kuna kan wani addini ne man katamahu a azzahu Allah addinin nan naku yana nufin wai addinin shi'a addini ne wanda duk mutumin da ya ɓoye shi to Allah zai ɗaukaka shi wa man aza'ahu azallahu Allah duk wanda ya fito da addinin ya yaɗa shi ko Allah zai kaskanta shi ta kuwa Allah ya ƙara wannan kaskanci ko ba haka bane Allah kiyaye haka gaba ɗaya an juya musuluncin gaba ɗaya ya zama wani abu daban ba musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba addinin musulunci ai tallansa ake yi yanzu ka taba jin wata aqida ta musulunci da ba a so ka sani a kullum muna wannan zancen ina ka taba samun karatu a gun mabiya sunna an ce ga wani littafi ko ga wata aqida ba za a gaya ma ita ba sai ka girma a cikin aqida sai ka dade a ga wanda suka dade ya kamata a ce duk sun san komai yanzu babu amma a shi'a ko yanzu ka duba ka gani a tsare-tsaren da'awa da suke yi da wahala ka ji a gidajen rediyo da ake inda ake ba su dama su sa karantukan su zaka ji misali a wasu wurare ba sai na faɗi sunaye ba zaka ji da wahala a yi tallan aƙidar irin wannan aƙidar da take a rubuce a cikin littafi sai dai a yi maganganu akan tarbiyya da abubuwa kuma ana ɗan sokowa wasu abubuwan a hankali a hankali sai an kai matsayin da babu taƙiyya in mun koma darasin minhaji sunna za mu ji wasu abubuwa ɗin insha Allah daga cikin abubuwan da zai nuna maka zamanin yanzu a wurin waɗannan mutanen su suna gama sun fita daga taƙiyya domin yanzu ƙarfi ya zo musu suna da daula mai ƙarfi a kuma suna ga an ko kasa taɓa ta ko makamancin wannan tana ri'ayar yaɗa harkar aƙidar shi'ar a duniya sannan kuma tana ba su kariya a abubuwa ya zama cewa ba sa taƙiyyar wani clip na bidiyo da na gani yake nuna wasu suna biki kwanan nan bai fi sati uku ba zagayowar ranar zagayowar ranar mutuwar hafsa hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aisha ake bana sun fara na hafsa wasu mutane a Kuwait sun tsaya tsaye mun koma wancan darasin la Allah ina sa muku bidiyon ku gani wannan bai kamata mu bata Qur'ani da wannan abu kazantar ba uru-uru yana cewa ya taba an yi kek in san yadda suke bikin kek din nan ai kek a zo ana yankawa ana ci yana yanka kek din yana addu'a Allahumma al'an Umar wa Abubakar wa Umar wa Uthman wa Umar sai maimaita Allahumma al'an Umar wa Umar Umar Umar ya ta maimaita Allah tsine Umar kamar shine Hafsa din bayan an tsine wa Hafsar da Aisha da sauransu wannan uru-uru kuma aka sa a bidiyo yanzu duniya take tana gani tare da cewa asalin ita fikirar taƙiyya ta zo musu ne dama don amfani da ita akan ahlus sunna me asalin fikirar me dalilin fito da taƙiyya mun taɓa zancen a darasin minhaji sunna lokacin da suka duba rayuwar sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala suka ga a rayuwarsa ya zauna lafiya da abubakar ya zauna lafiya da Umar kuma a ƙarƙashin su ba shine shugaba ba su ne shugabanni ya zauna lafiya da Uthman ya ɗauki ƴarsa ta cikinsa ya ba Umar ta ya aure ya aure ya arwar ya aurar wa Umar ƴarsa ta cikinsa Ummu Kulthum ƴar Fatima kuma ba ƴar wani ba ba ƴar wata matar ba radiyallahu ta'ala anha har suke yadawa a cikin littafansu ko wannan farji ne da aka yi musu da aka yi musu kwacensa a ga duk sun raina aliyu a matsayin mutum ne mai rauni umar ya fi karfin sa ya kwace masa ta in ma wannan zancen nasu haka ne to kuma ba haka bane ya zauna lafiya da su kalau to sai su zo wannan riwayo da suke kawowa cewa abubakar kafiri ne umar kafiri ne uthman kafiri ne ai dole mabiyansu za su tambaye su yaya ku bayan Allah za ku ce mana Abubakar da Umar da Uthman kafirai ne kuma kun ruwaito mana gashi nan Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zauna da su lafiya an je yaki da shi zamanin sayyidina Abubakar lokacin yakin hurubur ridda a can har ya samu mata cikin ku yanzu har ta haifa masa Muhammad ibn al-Hanafiya ake dangana shi zuwa ga uwarsa da bai zama ƙarƙashin abubakar bai yadda da shugabancinsa ba an je wannan ai da sai ya ɗauka waɗannan kafirai ne duk yaƙinsu ma da suka yi yaƙi ne na kafirai don haka ba zan shiga ƙarƙashinsa ba duk yaƙe-yaƙen da aka yi na rusa ƙasar farisa da aliyu a cikin radiyallahu ta'ala wanda umar ɗin yayi umar da ake tsine masa saboda shine dalilin rusa daular iran to daga cikin waɗanda suka je wannan yaƙin aka yi yaƙin da su bal shi ne ma yake bai wa umar shawara cewa ka zauna kai ne shugaba na al'umma in ka je wurin yaƙi a kashe ka wa za a bari shi aliyu ya fita ya ce umar ya zauna aliyu ne ba shawara kuma ya je aka yi wannan yaƙin da shi kai ka gama ka ce in ma tsinuwar ce kenan waɗanda suka je yaƙin ya kamata tsinu ko ba haka bane to duk waɗannan abubuwan mutane ba sa la'akari da su saboda ba karatu ake barin su su ba ana gaya musu abin da aka dama ne a matsayin shi ne shi'a ku iyale dai wannan ba shi ne darasinmu ba wannan ya isa ka fahimci taƙiyya a gunshi a daban kalmar da muka ji a nan illa an tattaɓo min humtuƙa ba za a kafa hujja da ita akan taƙiyyar shi'a ba amma abin da yake cikin ayar shine an bai wa mutum ruksa in kafirai sun fi ƙarfinsa sun ce sai ya yi wani abu na kafirci ya aikata ko ya faɗa gwargudan saɓanin malamai don ya tsira da rayuwarsa in ya dage kowa ya haƙura aka kashe shi to zai fi samun lada Allah sa mun fahimci wannan abu to mu bar shi iya wannan mu je zuwa ga wani abun kuma matsalolin dai suna nan da dama in muka ce shi kansa wannan za mu tsaya ya isa akwai littafai da dama da aka rubuta akan wannan matsala ta su ta taqiyya da haka abin da malami yake cewa mu koma littafin sa'adi ko yace ai takhafuhum ala anfusikum fayahillu lakum an taf'alu ma ta'simuna bihi dima'akum min at-taqiyyati bil lisani wa izhari ma bihi tahsulu taqiyatu ku aikata wani abu na taqiya ku tsare kanku da harshe ku kuma bayyana abinda wannan tsarewa din zai samu sakamakon sa ma'ana taqiya za ta samu a sababin sa ko a sakamakon sa idan kun faɗi wannan kalma Allah madauki zai sa ba za a kashe ku ba thumma qala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa ai fala ta ta'arradu li sakhatihi kar ku bijiro da kanku ga abin da zai ja muku fushin Allah kada Allah ya fushi da ku birtika bi ma'asihi ta hanyar hauhawar da aikata saban Allah fa yu'aqibakum ala zalika in kun yi haka to Allah zai muku uquba akan wannan wa ila Allahil masir kuma makoma gaba ɗayanta matattara inda kowa zai koma ga Allah take ai marji'ul ibadi li yawmit tanadi ranar kira yadda za a kira wannan a kira wannan shine yawmut tanad makomar mutane makomar bayi zuwa ga Allah ne subhanahu wataala ran da za a kira kowa a bashi sakamakon sa fa yuhsi a'malahum sai a kididdiga musu ayyukan su ma'ana Allah ya lissafa musu ayyukan su ya musu hisabi wa yuhasibuhum ya musu hisabi alaiha wa yujazihum kuma sannan ya musu sakamako akai fa iyyakum an taf'alu min al-a'mali al-qibahi a hirɗinku kul kuka aikata wasu ayyuka ayyukan da suke munana shine alqibah mana alqaba'ih ma tastahiquna bihi al'uqubata abubuwan da za ku cancanci uquba in kun aikata su wa'malu ma bihi yahsulu al-ajr wal mathuba amma ku aikata abinda in kun same shi in kun yi shi to za ku samu lada da sakamako a wurin ubangiji subhanahu wata'ala to bayan wannan wannan abin da shafi wannan aya kenan da fatan an fahimce ta bayan nan sai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum qul kace in tukhfu ma fi sudurikum in kun boye abin da ke cikin kirazanku ba ku bayyana shi ba aw tubduhu ko kuma ma kuka bayyana shi din aka gani to ya'lamhu Allah wannan an mata jazma ya'lamhu Allah saboda jawabin sharadi ne in tukfu ga harfin sharadi ko in in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah karka ce ya'lamhu Allah ya'lamhu Allah Allah zai san shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard Allah kuma yana sanin dukkan abin da ke cikin sammai da kuma dukkan abin da ke cikin ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma mai iko ne akan kowanne abu babu abin da zai buya duk inda ka buya kowace magana ka faɗa akan Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafirci ce giba kai da wani cin mutuncin wani kai zagin sa kai buya kai a bayyana kai duk Allah ya sani kuma Allah zai maka hisabi akan abin da ka ambata to shine nan malamin yake cewa ثم أخبر عن سعة علمه سنسي الله مدوكي بعد لبار يلوتر علمنسا لما في النفوس خصوصا dangane da abin da ke cikin zukata ya keɓe su da bayani idan Allah ya ce ya san abin da ke cikin kirji ya fara gabatar da shi abin da ka ɓoye ya san shi kaga mun babin aula ya zama abin da ka bayyana ma ya sani shi yasa ya dan ya nuna muhimmanci da girman iliminsa sai fara gabatar da abin da aka ɓoye ya riga ya san shi don haka ba buƙatar ma ka ɓoye shi tunda Allah ya sani ballantana abin da ka bayyana shi ma kowa ya san shi shine sai ce wali ma fi sama'i wal ardi umuman sannan kuma bayan ya san abin da kuka ɓoye ya kuma san abin da kuka bayyana to a wani gefen kuma ya san abin da duk ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa umuman a bangaren umumi generally wa an kamali qudratihi sannan ya ba mu labari dangane da kammalal ikonsa cewa ikonsa kammalalle ne babu na ƙasa a ikon Allah fafihi a wannan aya akwai irshadun shiryarwa ila tathhiril qulubi zuwa ga cewa mutane su tsarkake zukatansu wastihdari ilmin lahi kulla waqtin mutum ya halarto cewa Allah ya san me yake yi a kowane lokaci wannan shine babban matsayin da mutum zai samu wallahi ya samu kyautata alaƙarsa da Allah a kowane yanayi naka ka san Allah na ganin ka Allah ya san me kake kukkullawa duk kewaye kewayen da zaka yi a zuciyarka mu'amalar da kake da wani da gaske kake yi ko ko a zuciyarka ba haka bane duk Allah ya sani ba buƙatar ka bata lokaci ka zama munafiki ka tashan wahala ka fita kowa ya san halinka ka bayyana kanka jama'a wajen mu'amala su san halinka ba nuku-nuku yau tare da wannan ka nuna kana tare da shi tare da wancan ka nuna kana tare da shi alhali ba haka abun yake ba wannan hali ne na munafikai hali ne na matsorata hali ne kuma na mutanen da ba su da hatta kima a idan mutane mutum mai kima a idan mutane baya tsoron dan adam dan ya bayyana ra'ayinsa ka yadda da kaza faɗi baka yadda ba ka faɗa maganar dalili kawo baka dalili tsit kai shiru amma su su su da munafinci wannan halin matsoraci ne kuma halin mutumin banza ne Allah kiyaye a sannan sai ke cewa fayastahi al'abdu bawa sai ya ji kunya min rabbihi kunyar ubangijinsa an yara qalbahu mahallan li kulli fikirin radi'in ya ji kunyar cewa Allah zai ga cewa zuciyarsa fa mahalli ne bigire ne na duk wani tunani marar kyau ai da kunya a ce zuciyarka akwai munafinci da nun kufurci da kyamar mutane da hassada kuma kana boye ta alhali zuciyarka wata gona ce na waɗannan abubuwan su ta haɓaka suna girma kana sa musu taki takin abokan banza abokan da za ku zauna ku ta waɗannan abubuwa taki ne da zai sa waɗannan abubuwan su ta hawa suna girma a zuciyarka kuma da wato mummunan nufi a zuciya alhali Allah maɗaukaki yana gani yanzu kai zaka so Allah ya ga kai munafiki ne ba wanda zai so Allah ya ga cewa shi munafiki ne to don me zaka rika ɓoyewa mutane munafincinka tunda Allah ya sani mun fahimci zancen haka ba buƙatar mutum ya zama haka ya zama wani wani mujiya a cikin mutane ba a gane halinsa yayi nan haka yayi nan haka wannan halin ni da ina yawan kyamarsa kuma ina jan hankali in uwa kamar da dama musulunci ya kyamaci wannan abin mutum ya zama cewa haka yake an san ra'ayinsa ba zancen tsoro ba amma kwana kwana kwana kwana musulunci baya son mutum ya zama mai kwana kwana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke mu sai ya ce bal yushgilu ko yashghalu afkarahu ya shagaltar da fikirarsa da tunaninsa fi ma yuqarribu ila Allah duk tunaninka kame da shi ya zan yi abin da Allah zai so ni kullum ka dauki san Allah shine sama da ko san kowa abunka amma in ka zauna wani kake tsoro kada ya soke ka kada ya zage ka to ka shiga uku in haka kake har abada ba za ka samu mai yaban ka ba in dai neman yaban mutane kake yi amma ya zama cewa zuciyarka Allah take kallo shi kake son ya yadda da kai abin da yake so shi kake so in ka samu wannan ka ci nasara ko da mutane za su ƙi ka baki ɗaya ka huta Allah ya taimake mu sannan ke cewa fima yuqarribu ila Allah min tadabburi ayatin min kitabin ya zama abinda Allah subhanahu wataala zai gani a zuciyarka shine tuntuntuni akan ayoyinsa neman kokarin fahimtar alqur'ani shi kake tunani ka duba ayoyin Allah ka ga girman Allah ka karanta ayoyin Allah a cikin alqur'ani ka ji girman su a zuciya su sa ma zubda hawaye ba zuciya kaikasasshiya ba ta jin wa'azi kullun sai abin da take so kawai wannan Allah maɗauki ba san irin wannan zuciya ya zama cewa tunaninka yadda Allah maɗaukaki ya magana ka gyara zuciyarka ka zama mutumin kirki tunani akan Qur'ani da tunani akan sunna shine au sunnatin min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au tasawwuru ko wani tunani tunanin da zai amfanar da al'umma au bahsin ko wani bahasi da bincike fi ilmin yanfa'uhu cikin wani ilimi da zai amfane ka ko ya amfani al'umma au tafakkurin ko kuma tunani fi makhluqatillah cikin halittar Allah wa ni'amihi da ni'imomin da ya maka wa nushi ko wa nushi li ibadillah da kuma nasiha ga bayin Allah wannan abun shi ya kamata ya zama shine tunaninka na ban ji ba a'a ya ce au sunnatin min a hadithi rasulillahi au tasawuri babu au ana? nas au mene? nusin au nushin ai na karanta eh akwai au nushin li ibadillah na ko nasiha ga bayan Allah guji waɗannan abubuwa tunanin Allah tunanin maganar Allah ka jujjuya ta ka fahimce ta tunanin abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah yanzu misali muna tinkarar goma ga watan ramadan wanda tunani mutum yake yi a wannan daren da za mu shiga shine daren da za a shiga na ashirin ko daga magariba ta yi mun shiga daren ashirin tun da yau sha tara muke ciki wanne tunani kake tsara wa kanka yadda za ka fito a matsayin mutumin kirki kafin ƙarshen wannan wata allah ya gafarta maka zunubanka wannan kwanakin da za mu shiga duk a darare dare dai dare da ake ce ma dare to ba daren da ya kai su albarka duk wani dare na duniya bai kai waɗannan goman ba yini yini yini kuma kwanakin safe kenan zuwa magarba babu wanda ya kai ɗaya zuwa goma na watan zulhijja wanda yake akwai ranar arfa a cikinsu wannan kuma akwai daren lailatul qadr a ciki nan dare can kuma yini babu wanda ya kai waɗannan kwanaki goma in dare ne ko yini goma in waɗancan na arfa wanda ya kunshi wabin nan goma ga watan zulhijja ko ɗaya zuwa goma da haka me kake tsarawa amma ka zauna kai ne giba kai ne magana can kai ne wani abu baka nemi kusanci zuwa ga Allah ba wala ka bata lokacinka kuma hasara ce ba karama ba karatun qur'anin nan yanzu ka bincika yanzu da za a ce a rufe masallacin nan mutum nawa ne suka yi sauka mutum nawa za su fita ya zauna kawai ya zauna karanta qur'anin ba hadda ba dauki mushaf ka bi kinkancin kan har ƙarshe ka karanta mutum nawa suka yi sauka wani ba ruwansa in aka ce harkar addini ka san allura ake masa sauri yake sau yake ai sauri a kare zai tafi ina za ka bawan Allah zai je ya zauna a gindin bishiya shi da abokinsa a ce kaza a ce kaza a ce kaza mai kokari shine wanda zai shiga ya zame mai kasuwanci ya zame mai karatu a harkar duniya wani kuma zai fantsama a shiga siyasa a zagi wannan a ci mutuncin wannan a yi kazafi a ce kaza kuma duk ana tutiyar musulunci a baki Allah sauƙi mana Allah gyara mana Allah taimake mu akan gyara halayenmu walastu bi ahsanikum inma hiya dhikra Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai ko kowanne rai a Hausa rai namiji ne a Larabci mace ne shi yasa ya ce kullu nafsin ma amilat aka sa mata ta'u maftuha ta'u ta'nif yawma tajidu kullu nafsin ranar da kowace rai ko kowanne rai zai samu ma amilat abin da ya aikata min khairin ko alheri ne zai same shi muhbara an halarto masa shi zai masa shaida a rubuce kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka buya rana kaza karfe kaza da daddare kai da wani ko kai da wance an yi kaza an yi kaza Allah ya sani ka boye wa mutane baka tuba ba ka zo gaban ubangiji Allah ya tona wannan abin a rubuta gashi a nuna maka min su'in wa ma amilat min su'in da abin da ta aikata ko abin da ran ya aikata har yanzu min su'in na mummunan abu tawaddu wannan ran za ta rika burin tana son lau anna bainaha wa bainahu ina ma a ce tsakaninta da wannan aikin nata mummuna kenan yawwa mai kyakkyawa baya son a nesanta ko shi zai rika yin ha'o mukarrabu kitabiya ne amma shi mai mummuna dama abin da zai zai ce ma shi ba shi da littafin ma bai gana sa ba yawwa to zai rika cewa ina ma akwai bainaha wa bainahu bainaha hadin zamirin me nafs yawwa bainahu kuma me ma amilat yawwa abinda ta aikata din abinda za a kawo muhdaran din ina ma akwai amadan ba'idan wani zamani mai tsawo ina ma ba yanzu za a yi ba a sake dagawa ko akwai bu'udi tsakaninsa da abinda ya aikata a nesanta shi da shi a ba na bane ko kuma a nesanta a tsakanin lokaci duk wannan abin zai zo sai ya auku tsakaninmu Allah ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku dangane da shi kansa wallahu ra'ufun bil ibad Allah kuma mai jin kai ne ga bayinsa to mu je malami yake cewa fi dhimni ikhbarillah kun ga wuri masu littafi cikin abinda labarin Allah madauki ya kunsa an ilmihi dangane da iliminsa wa qudratihi da kuma ikonsa akwai al ikhbaru bima huwa lazimu zalika Allah ya ba mu labarin abin da yake lazimin haka ne me ma'anar lazimin haka abinda in an same shi tilas a samu ɗayan shine ma'anar laziminsa ma'ana tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai da ka aikata wanda ka ɓoye da ka bayyana wanda ya faɗa waccan ayar da ta gabata kenan ko to tunda haka ne ashe ba mamaki nan tashin alƙiyama sai a zo mana da wannan abun gashi a halarci mun gane shi abin da yake nufi a bima huwa lazimu zalika laziminsa shine tunda Allah ya sani to za a yi a bayyana mana abin kuma a yi mana sakamako minal mujazati alal a'mali na daga cewa za a bamu sakayya akan ayyukan mu wa mahallu zalika inda za a yi wannan abun shine yawmul qiyamati ran tashin alqiyama akwai wanda zai iya gudu a yi kiyama ba shi akwai matsera inda wani zai ce shi dai kiyaman nan yana tsoronta ba shi bari ya gudu babu to da mun san babu makawa don Allah mai muka kintsa wa kanmu za ta iya wafa nan da sati shekara wata ko watanni ko shekara ɗaya zai yi ko ba zai yi ba zai yi abun Allah tunda gaibin Allah ne ba mu sani ba to me muke kintsawa idan fa mutum baya wa kansa wa'azi yana kawo waɗannan abubuwan kusa da zuciyarsa cewa za su iya faruwa kuma tabbas suna nan a kansa ba zai wa'azantu ba kullum ana zancen wani abu na ayoyi sai ka ga muna kaiwa kan wasu ka kai kan wasu in an ce wanda suka yi kaza suka yi kaza to za su shiga wuta ba ka kawo wa kanka a ciki kuma wallahi mutum ba zai wa'azantu da qur'ani ba sai in yana ji a zuciyarsa cewa duk ayat da ake karantawa da shi ake duk wa'azin da mai wa'azi yake yi duk karatun da ake duk wata aya ana karantawa ka ji a zuciyarka cewa Allah fa da ni yake a wannan wuri in ba haka ba ba za ka gyara amma in kullum tunaninka sai a faɗi laifin wani ka ji daɗi saboda kai ka ji ba kai bane duk nan duk wannan wata aya irin wannan ta zo sai ka ji a ai da su wani ake da kafirai ake wannan sai ma wani ma har ya saba ku faru makkata in ai da su ake mutum ba zai ji a zuciyarsa cewa da shi ake ba in ku ba a samu wannan ba to ba za a samu gyara ba Allah taimake mu akan gyara sai ce fa huwa allazi tuwaffiya bihi ko tuwaffa bihi nufusu shine abinda za a baiwa rayuka a ladan su ma'ana za a cika musu shi bi a'maliha da ayyukan su fali hadha qala shi yasa Allah madauke ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai ko kowanne rai zai samu abin da ya aikata a halarce an kawo masa shi ai kamilan muwaffaran lam yanqus mithqalu dharra za a kawo masa shi a cike a kammale babu abin da ya rage a cikinsa ko ƙwayar zarra ƙwayar zarra ƙwaya ɗaya babu abin da za a rage maka faman ya amal mithqala dharratin khairan mai yara faman ya'mal mithqala dharratin to gashi ma ya kawo faman ya'mal mithqala dharratin khairan yaraha wal khairu ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ila Allah to da za a tambaye ka wai shi lafazin alheri me ake nufi da shi to gashi ana fassara alheri ai ba haushi alheri yake cewa ko da larabci alkhair da kha zaka ji wasu suna cewa alkhairi ba alkhairi bane alkhairi ne in larabci zaka yi in kuma hausa zaka yi alheri ba komai ba laifi bane ka faɗi alheri yau masu gibi suna cewa alkhairi ba wanda ya ce maka ka faɗi hausa da larabci yau kai hausa hausa kawai alheri to ya ce me ake nufi da alheri ce wal khairu ismun jami'un li kulli ma yuqarribu ila Allah suna ne da ya tattaro ya kunshi ya haɗo duk wani abu da zai kusantar da kai zuwa ga Allah to sunansa alheri duk abin da zai sa ka kusanci ubangiji min al'amali salihah ayyukan kwarai saghiriha wa kabiriha manya ko kanana kai sallah alheri ne kai azumi alheri ne aikin haji alheri ne ko kafin nan komai da komai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah shine immar alheri kyautata ma iyayenka alheri san juna alheri san ilimi alheri gaskiya alheri gudun munafinci alheri alheri ga sunan ba sa iya lissafuwa a kama anna su'a kamar da shi kuma abin da ake ce ma as-su'a mummunan abu shi kuma ismun jami'un li kulli ma yuskhitu Allah suna ne na duk abin da zai sa Allah fushi duk abin da idan ka yi shi Allah zai fushi to sunansa su'u sunansa mummunan abu mun gane min al-a'mali sayyi'a daga ayyuka miyagu saghiriha wa kabiriha su ma kanana da manyansu to sai ce wa ma amilat min su'in abinda kuma za ta ga kuma abinda wato shi rai zai ga abinda ya aikata mummuna sai aka siffanta shi shi da wata sifar menene tawaddu ran zai rika burin lau ina ma an anna bainaha ina ma a ce bainaha tsakanin ita ran wa bainahu da aikin da ta aikata din amadan ba'idan wani wato nisa mai tsawo masafa shine ai masafatan ba'idatan masafa ana nufin distance wato wani wani wata me muke faɗa da Hausa tazara yawa jazakallahu khair a ce akwai tazara mai faɗi tsakaninka da abin da ka aikata suka ce a Allah wannan ba na bane ba na bane an nisanta can to kowanne mai mummunan aiki haka yake so a ce ran tashin alkiyama aikinsa in an gabato da shi haka zai faɗa law anna bainahu wa baina ala wa anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ay masafatan ba'idatan li'izami asafiha saboda girman takaici shine asaf kai ka samu damuwa akan abin da ya kufsi ba fushi ake nufi ba takaici da damuwa da za ta same ka da na sani idan ka ga abin da ka aikata shine li'izami asafiha wa shiddati huzniha da tsananin wato bacin rai falyahdharil abdu dan haka bawa ya kiyaye ya ji tsoro min a'mali su'i ya kiyaye miyagun ayyuka ya kiyaye miyagun ayyuka Allah baya son su da ba da yana son su da bai ce kar ai ba haka ne to dan me zamu rika yi ka buya kana tsammanin ba wanda ya gani kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya kamata ka ji tsoron Allah shi sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da ke jarrabar mutane da shi zunubin boye zunubin boye mummunan abu ne ma'ana zunubin boye zunubin da ba wanda ya san kana yi ya fi cutar da mutum a rayuwarsa a addininsa da alakarsa da Allah fiye da duk wani abu da kake tsammani rashin ci gaba a rayuwarka a wasu abubuwa ka ganin ka faɗi can ka faɗi shine mutum ake cewa ya binciki abubuwan da yake aikatawa nan ya nemi kaza ya bai ci nasara ba ya yi kaza bai ci nasara ba galibin mu ba ma duba ayyukanmu sai mu duba iya sababin duniya wane ne ya hana ni wane ne ya min hasada ka binciki kai ko ka da Allah ko akwai wani abu da kake a boye wanda mutane ba su sani ba Allah madaukaki ya san shi saboda shi yake maka irin abin da yake maka Allah gafarta mana Allah ya taimake mu abin da muke a boye mu bashi da ni da ku baki daya musamman ma ni din a sai ke cewa falyazar al'abdu min a'mali su'i bawa ya kiyaye ya ji tsoron ayyuka munana allati labudda an yahzana alaiha wanda labudda babu makawa sai kai nadama akai wallahi duk wanda ya mummunan aiki sai ya nadama akan sa sai dai idan Allah ya gafarta masa a nan duniya ya je lahira ko Allah ya ce kafin a faɗa ma kafin a zo a yi abin nan Allah ce je ka an gafarta duk wanda ba a gafarta masa ba wallahi komai kankantar munin aikin da ya aikata sai yayi nadamar ya Allah ina ma ban yi ba kai kai kana ganin yanzu ka shekara 25 30 ko je ko ma baya ƙasa da haka kaɗan sama 40 50 60 sai kaga kamar abin ai yayi yawa yaushe za a zo a lissafo maka abin da kai lokacin da kai monita hmm kai monita inda ka balaga yawa in baka balaga ba duk babu in dai mutum ya balaga ka tuni lokacin da kai monita ko dan prefect house prefect house captain ka zalunci wannan ka duk waɗannan abubuwan Allah ba zai basu ba ka yi kaza ka buya kai da wani ko kai da wance kun taɓa yin kaza duk Allah ya kiyaye shi wannan in bai gafarta ma ba to ran tashin alkiyama sai ka ji nadama me yasa na ɓata lokaci na ne wannan kaga wanda lokaci ne fi kamata mutum yau kansa qiyamul layli yanzu da bai mutun nan ba a tuba baka san ran da zaka mutu ba baka san ran da zaka mutu ba kowane lokaci wani abu na iya faruwa Allah ya dauke ran mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu damar mutu ba yana cewa yahzana alaiha ashaddul huzn mafi tsananin bakin ciki wal yatrukha waqtal imkani malam ya ce wallahi mutum ya bar wannan zunubin a lokacin damar yin lokacin da kake da damar yin zunubi to ka fasa wani shine abin da Allah yake so kuma bayin da Allah ya fi so su ne masu irin wannan abu ka buɗe bakin ka zaka yi gibar wani sai ka tuna Allah sai ka fasa ka kana da damar yi kun buye da kai da wata za a yi sai ka fasa ka ji tsoron Allah duk abin da zaka Allah zai maka azaba a kansa ka tuno Allah ka ce kai ina tsoro Allah in ya kama ni ba zai banni ba to Allah yana son wannan shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa duk mutumin da ya zubda hawaye saboda tsoron Allah hawaye suka zubo daga idansa saboda ya tuno Allah sai ya fasa wani laifi ko ya ji tsoro to Allah madauki zai sa shi a inuwar da ba wata inuwa a ran tashin alkiyama sai ita me me yasa aka faɗi wannan abu saboda ikhlasinsa kuka alamar ikhlasi ne cewa da gaske tsoron Allah ne yasa kai wannan muddin dai kuma haka din ne a zuciyarka ba ta sannu'i bane Allah madauki ya tsare mu to sai yake cewa wal yatrukha waqtal imkani qabla an yaqula kafin lokacin da zai ce ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah ala ma farrattu fi jambillah mutum ya ce ya kai can nadama ta alhasra shi nadama ya yawan nadama ta ya kai can nadama ta mai yawa bisa abin da na yi sakacinsa ban yi yadda ya kamata ba fi jan billahi a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a addinin Allah cikin abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala a lamarin Allah a addinin Allah fi zatin lahi da jan billahi abin da ake nufi dinin lahi mun gane abu wannan laisa min nususus sifati ba ta'awili bane laysa min nususi sifati aslan hatta yu'awwal a yawma idhin yawaddu alladhina kafaru haka nan kuma a wata ayar ai a cikin suratu an-nisa ita nan gaba Allah madauki na ga mana yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihim al-ard la ilaha illa Allah ranar da alladhina kafaru waɗanda suka kafirta za su yi burin za su so za su ce ina ma lautu sauwa bihimul ard a daidaita su da ƙasa a ce ku ni turaban irin yadda za a ce majaki da doki da alfadari da tinkiya da duk dabbobi me za a ce musu ku ni turaba ku zama ƙasa sai su zama ƙasa sai a bar ƙasan nan ba ko a kanta sai dan adam da za a yi masa hisabin abin da ya aikata saboda me inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha وحملها من وحملها الإنسان tunda mun ɗauka dole za a yi mana hisabi mun ɗauki alkawarin Allah za mu bauta masa ba za mu saba masa ba waɗancan kokunga ba sa saba wa Allah dabbobi da tumaki da awaki da sauransu da itatuwa duka sai a ce ku koma ƙasa sai su koma ƙasa duk su kwanta magana su ta ƙare amma ɗan adam da ya ɗauki alkawari shi ya yadda da Allah ya ce ya Allah na imani kai ka halice ni kuma zan bauta maka to shi kenan ga littafin aiko ga manzo ka yi kaza ka bar kaza to sai a kira ka a titsi kadan tashin alkiyama abinda ka ce za ka yi ka yi sai a lissafa abin da ka ce an abin da aka ce kada ka yi kuma ka ɗauka ba za ka yi ba ka bari ko ka aikata sai a binciko shi ma duk abin da kai kuma tunda Allah ya ce duk abin da kuka yi in kun ɓoye in kun bayyana ya sani kuma sannan ran tashin alƙiyama za a zo muku da su muhbaran abu a bayyane kamilan to kaga ashe kenan dole kai tunani tun yanzu ka gyara kafin ranar wancan nadamar kuma nadamar ba za ta yi amfani ba ran da kafiran za su faɗi cewa a mai da su ƙasa ɗin za a mai da su ba za a mai da su ba don haka abin da aka yi alkawarin za a yi ɗin nan shi ɗin ne za a yi ba za a fasa ba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da kyautata ayyukan mu kafin ƙarshen rayuwar mu a yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi kuma ita ce ranar da azzalimi zai gatsa harshensa gatsa harshe alama ce ta nadama a duk yaren duniya dan adam baki ɗayansa in ya gatsa harshensa alama ce ta damuwa ta ishe shi wani ma har zai kada yatsa damuwa ta isa ina ma a dawo ina ma a dawo ya zo ya zama mutumin kirki babu ba za ka dawo ba an tafi ko aljanna ko wuta to shine yake cewa wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يريك cewa ina ma ya laitani ittakhadtu ma ar-rasul sabila na riki hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bi shi mun tafi tare wanda fa suka hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune za su faɗi wannan ran tashin alkiyama ina ma na bi abin nan da ake taimun magana in bi sunnar annabi in bi sunnar annabi in mutum bai bi ba wallahi sai wannan nadamar zai faɗe ta an gaya masa a nan duniya ya ce addinin yara ne addinin marasa kunya ne addinin kaza da kaza ne shi ba zai ba shi ya riga ya tsufa ya zai abin kunya ya zai je ya saba wa abin da aka saba na gargajiya ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addinin sa to sai ya faɗi wannan kalmar ran tashin alkiyama dole mu tsaya anan saboda lokaci ma tashi akan ta din insha Allah cikin waɗannan wa'azozi masu tsada da malam yake mana Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu akan kyautata ayyukan mu da gyara halayen mu da kuma komawa mutanen kirki Allah subhanahu ta'ala ya bamu nasara a wannan wata kwanakin nan da zamu shiga Allah sa mu samu rabo a cikin su Allah gafarta mana laifukan mu Allah mai da mu cikin mutanen kirki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu waɗanda suka rasu abin da ya faru jiya a Jos duk wanda ya rasa rayuwarsa Allah ya gafarta masa waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ba su lafiya Allah ƙara tsare al'ummar musulmi a ko ina suke wannan bala'i Allah ya dakatar mana da shi Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan masu wannan aiki Allah ya hana mu tsorata mu kuma daga firgita daga abubuwan da suke aikatawa Allah subhanahu ta'ala ya shiga tsakaninmu da su shi ya san su ba mu san su ba suna nan a cikin mutane suna abin da suke so Allah ya mana maganin su gunsa zamu koma ba gun wani ba kuma ba za mu tsorata da abin da suke ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya bar mu lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik